تناهى حان للصبح البلاد من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد الطومان وغسلينا غابت مناقبنا وتود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد الطومان وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار bayan haka masu sauraro muna ƙara mika godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ta da yardarsa mu ƙara kasancewa da ku a cikin shirin mai albarka shirin rayuwa a barkoyi wanda muke tare da dr abdalla umar usman gadon daya akram kalla a madadin shugabanninmu da masu sauraro mu ne ma fatan alkhairi da fatan an zo lafiya masu sauraro idan ba manta ba a shirinmu da ya gabata na wancan satin malam ya fara mana bayanin sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam abu lubaba bin abdul munzir wanda bayani ya ɗan a farko wanda lokaci bai ba mu dama mun faɗaɗa sosai a cikin bayanan ba amma yau za mu koma zuwa ga malam domin ɗorawa daga inda muka tsaya a satin da ya wuce malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukin sarki da ba mu numfashi ya ara mana lokaci ya iso da mu wannan rana mai albarka da muke tattaunawa akan wannan shiri na rayuwa a barkoyi Allah ka azurta mu da koyi da mutanen kirki kamar yadda dan uwa ya gabatar na muna tattaunawa ne akan sahabi Abu Lubaba ibn Abdul Munzir wannan sahabi wanda yake ɗaya daga cikin sahabbai jarumai da Allah tabaraka ta'ala ya jarrabe shi a rayuwarsa wanda yau za mu yi magana akan jarrabawar da ya gamu da ita muna fatan Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon cin jarrabawar da zai ɗora mana a rayuwa mun fara magana dangane da wato yakin handak yakin gwalalo ghazwatul ahzab mun kawo hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi da yake cewa ranar yakin gwalalo yace ya rasulullah hal min shay'in naqulu akwai wata addu'a da za mu faɗa yaƙi ya kai yaƙi tsoro ya kai mu cikin tsoro annabi ya ce to ku rinka ce Allah mustur auratina wa amir rawatina haka suke ta faɗa Allah ya ba su nasara Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wata iska ta lullube fuskar abokanan gaba da wannan iska ɗin suka samu cin nasara a wannan yaƙi ya ayyu alladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira yayin da manzon Allah ya samu nasara a wannan yaƙi na ghazwatul ahzab sai kuma Allah ya umarce shi ya je tankari waɗannan mutane na bani ƙuraiza wanda muka yi bayani a kansu yahudawa ne da suke zaune a garin madina suka karya wa manzan allah sassalama alkawarin da suka yi da shi suka karya masa alkawarin da suka yi da shi sun yi alkawarin zaman lafiya sun yi alkawarin rike amana sun yi alkawarin kare masa asirinsa sun yi alkawarin ba za su haɗa kai da wasunsu a cuce shi ba a cuce shi ko a yaƙe shi ba amma yayin da aka zo wannan yaƙi na gwalalo waɗannan mutane suka warware wannan alkawari nasu ba tare da an ba wa annabi wata sanarwa kafin lokacin yaƙin ba wannan ta sa ya daɗa shiga damuwa sahabbai sun shiga damuwa ƙwarai daga ciki sun saba wa umarni ko sun saba wa alkawari kenan mala ana iya warware alkawari amma za a sanar da wayanda aka alkawarin da su
asalin alkawarin an yi kada a warware shi shine asali amma wani uzuri zai iya biyowa sai a kira wanda aka yi alkawari da shi a gaya mai uzurin a bashi hakuri saboda dalili kaza da kaza da kaza matukar ba ha'inci bane sai a sanar da shi fasu banu ƙuraiza ba su yi haka ba na ƙazo ahadahun sun warware alkawarinsu kuma a lokacin da ake jiri shi sa'atil usra lokacin kunci lokacin da sahabbai suke cikin firgici suna buƙatar taimako da madadi da agaji a nan kafin na ɗora abin da zan ɗora nake so in ji hankalin yan uwa cewa wannan matsala ta a yi alkawari a warware ko karya alkawari nan yau ta zama ruwan dare a cikin mu astaghfirullah astaghfirullah Allah ya yi bayani cikin alkur'ani alamar mutanen kirki wala yan uzunan misaq ba sa warware alkawari ba sa warware alkawari ba sa warware alkawari amma yau cikin musibar da take damun za ka zo ka yi alkawari da mutum ka ga waye zai cika maka alkawarinka za ka daɗe ka samu waye za ku yi alkawari ya cika ma ba alkawari na harkar kasuwa alkawari harkar auratayya alkawari harkar bashi da ranci alkawari akan harkoki na zamantakewa mutane yau rugurguje alkawari ake sai wanda Allah ya kubutar kuma abin tausayin shine ba a ji ma a rai cewa an yi laifi yau za ku yi alkawari da mutum za mu haɗu karfe biyar za mu je waje kaza za mu gaida wani za mu gaida wani wallahi sai je i zamansa ba zai ma tashi shirin ya taho wurin alkawarin ba sai biyar da kwata shi da biyar aka yi za a je biyar aka yi za a yi inda laki a tashi a tafi insha Allah ba zai ma tashi shiryawa kuma an yi alkawari ba astaghfirullah a shirya ma a tafi ma sai bayan biyar ɗin ta wuce kuma mutum ya zo maka karfe shida saura ko ya zo maka a guje ya maka ƙarya
da saba alkawari ga ƙarya da saba alkawari ga ƙarya wannan datti ne wannan ƙazanta ce a cikin mu'amalar mu malam duk wanda ya zo yin aure zai auri mace sanannen abu ne al'adar mu sanannen abu ne addinin mu cewa duk wanda ya auri mace ya yi alkawarin rike amanarta na ya yi alkawarin mutunta ta ya yi alkawarin kare mata hakkinta ya yi alkawarin kimanta ta amma ka duba yadda iyaye yau suke kuka suke zubar da hawaye dangane da karya alkawari da ake musu akan auratayyar 'ya'yansu kana raye baka mutu ba za a ci mutuncinka a ci mutuncin yadda ka baya wa mutum da ba don dalilin auratayyar ba bai isa ya tunkare ka ba amma yanzu wallahi zai yaga kai shi mutuncinka kuma ga yarsa a hannunka malam bayan da za ka yi da shi ta ce ya sake ta bare sake ta ba ko ma ka ce ya sake ta ya sallamo ta din ita kuma ta ce tana son kayanta duk yana faruwa
kuma an rabu ga 'ya'ya ko ma rabu kuma ga yaya to saboda wannan yayan kawai za a yi mata kawai suna haƙura kawai ta yi musu azaba sai ya to ya zaki sai ki kula da yayanki ki je ki zauna da yayanki to mama na ji na tafi haka za ta je ta yi ta aurar ta ɗauki wulakanci goma da ɗari shi kuma baya jin wani abu kawai daman tun da ya san zaman yayanta take zai ta gana mata azaba amma ya manta alkawarin da ya ɗauko kafin ya aure ta a wajen iyayenta da na ɗaurin aure da aka yi da waliyai abun ya yi yawa a karmakalla abun ya wuce yadda kake tsammani cin mutunci da batanci kuma na sha faɗa na maimaitawa yanzu dai masu cika alkawari dai kaɗan ne ka yi alkawari da mutum akan wani abu mai muhimmanci ƙaddara ka kamar ka ce kuɗi kana bin sa kuɗi ka ka ɗora rayuwarka duk larasinka gabaki ɗaya na hidindimu ko aure za ka yi ko aurarwa za ka yi ko harkar tafanin gida ko ɗaukar nauyin masu kaza ko wani abu dai makamancin wannan wani ya alkawari zai kawo maka kuɗi insha Allah ta'ala ba zai cika ma ba ko jiya ɗin nan muna magana shekarar jiya kai da wani bawan Allah ya gama shirya komai ɗansa zai tura shi makaranta waje zai tura shi bai da kuɗin biza bai da kuɗin tiket amma an yi masa alkawari hakkinsa ne za a bashi ba ba shi da a bashi haƙƙinsa a damar ya fi wata ana masa alkawari a canja a ɗaura a canja a ƙara a canja a ƙara a canja a ƙara har ranar da zai yaran nan zai tashi ba a samu wannan kuɗi ba ce malam an karya alkawari sun ƙi biya na haka ya tashi yana bin kudin shi yake bi amma ya zama yana yin karamar murya ya je yana nemowa a wajen wasu mai dubu goma mai dubu ashirin mai talatin mai hamsin ya yi karo-karo ya rufa kansa asiri wata rufa ɗansa asiri ya tafi ya fada cikin musibar karya alkawari kusan yanzu malam in dai harka ce ta kuɗi ma za ka yi alkawari da mutum ya baka to kar ka ɗora wani larasi akan wannan kuɗi sai ranar da suka shigo masa kawai magana cewa ina tsammanin za a mutu ko albashi ne da kake ganin haƙƙi ne na yaka a wajen gwamnati ko a wajen ma'aikata ko wallahi ba lalle bane ranar da kake tsammani a baka mutum ɗaya zai iya zuwa a mura yana mura kawai kwance su a wace zai zo sa hannu a takardar ba sai ƙara ma kwana uku shi kadai ya ƙara wa ma'aikata mutum ɗari kaza wato subhanallah ya ƙara musu nauyi ya jefa su cikin kunci so wannan harka ta kare alkawari wato tana da wahala muna fatan Allah ya gyara wani halin mu to malam me yake janyo haka ko alamomin karshen duniyar ne yazo to gaskiya ne shi ma yana ciki dan duk yana cikin abubuwa na barna da ta'adi da mutane za su rinka yi idan lokaci ya zo ƙarshe sannan kuma alama ce ta nifaƙa annabi yana faɗa cikin alamar wanda yake munafiki ne in dai yayi alkawari baya cikawa insha Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani alkawarin kuma ko tsakaninka da matarka ne ko tsakaninka da yayanka ne shi fa alkawari idan baka cika shi ba sai ka je ka bada hakuri sai ka je ka bada hakuri cewa kai alkawarin kaza baka samu damun yi ba mu dawo kan kisar abu lubaba ibn al-munzir muka ce lokacin da aka gama yakin gwalalo allah maɗaukin sarki ya umarci ba ni sunan shi annabi sabai su je su tunkari waɗannan kafirai yahudawa da suka karya alkawari malam yaƙi al'umma guda aka yaƙa jama'a aka yaƙa saboda sun karya alkawari ibn ishaq yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da ali bin abi talib ya kuma tura shi gaba ya ba shi tuta ya ce kama hanya ka tafi banu ƙuraiza mutane sun nemi wannan dama kafin ali bin abi talib sun tsammanin su annabi zai bayar dan annabi ya faɗa cewa gobe zai ba da tuta ga wani mutum da yana son Allah yana son manzan Allah mutane suka kwana suna kukutsawa kowa yana so a ce shi ne annabi ya zo da safe kowa sai dan daga fuskarsa yana kallon annabi yana dan dariya ko za a ce shi ne sai manzo Allah ya ce aina ali ibn abi talib ina ali ibn abi talib ki kira shi ya ce to ga wannan tuta ya sirranta masa ya bashi yake ce da shi ga shi nan ka tafi da taimakon Allah tabaraka ta'ala Ali bin Abi Talib ya kama ya tafi ya je gindin katangun waɗannan yahudawa kafirai banu ƙuraiza abu na farko da ya fara gamuwa da shi na bakin ciki da bacin rai bayan annabi ya dora masa wannan nauyi sai ya ji ana zagin annabi ya ji kalimatun kabihatun mummunan zance da aka danganta annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya fara ji kenan ana zagin annabi dan ba mamaki dan ba yahude ya ce ya zagi annabi ba mamaki shi yasa aka ce makiyanku ne yahudawa ba sa son ku yahudawa ba sa kaunar ku yahudawa ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum ga kunan ku wadannan kuna son su amma ba sa son ku yau duniya an rungumi yahudanci ana son yahudawa amma gashi nan ka ji abin nan ke tun karatun satin da ya wuce duk akan yahudawa ne karya alkawari kenan kar ka yi mamaki idan ka yi alkawari da yahudi ya yi disappointing naka ba wani mamaki a ciki daman ɗabi'a su ce ba ce aka yi ba sa yin alkawari kwata-kwata ba ana iya yin alkawari da su amma abu ne mai sauki su warware shi kuma fan za su warware ba sai sun gaya ma ba ka saki jiki ka saki jiki wallahi ne kaga sun yaudare ka Allah kiyaye ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya haɗu da annabi a hanya ya ce ya rasulallah la alaika an la tadnu min ha'ula'i al-akhabis ya rasulallahi kada ka kusanci waɗannan mutane maɓarnata ƙazaman mutane yahudawa annabi ya ce da aliyu lima saboda me azunnuka sami'ta minhum li adan ina zaton ko kaji sun cutar da ni ko sun zage ni ne aliyu ya ce na'am ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam eh ai lallai na ji sun zage ka sai annabi ya ce da shi laura auni lam yaqulu min zalika shay'a munafurci ne irin na yahudawa da za su ganni ko da sun ganni wallahi wasu isa su faɗi wani abu ko kwaya ɗaya ba su isa su faɗa ba don gane cin mutunci da zagin da suka mu amma sun gabana nan ne a bayan idona ne na'am wannan ma yana nuna mana alama ta munafiki alama ta ƙazamin mutum shine a gaban ka ba zai iya gaya ma abu ba amma bayan ka bar inda yake to zai ɗauki ziga sai ya sare ka sai ya gabje ka amma mai gaskiya da gaskiya a gabanka zai iya kora ma jawabi a gabanka na'am
amma alamar nifaka shine wanda ba zai iya faɗa a gabanka ba sai bayan ka tafi idan kuma ya zo ya ganka ya ta maka dariya yana maka yaƙe kai ka ce mina habbin nasu ilai ko kuma an ta mina habbin nasu ilai kai ka ce shi ya fi kowa son ka a duniya Mm.
to wannan mugu kenan malam wanda zai maka dariya a gaban ka malam a cikin zuciya kuma ya Cikin kullace zuciya yana kullace da kai zai iya kifar da kai a zuciya Mm.
kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah Allah kare mu kuma irin wannan sakin jiki ake da su Eh, ya wallahi.
ɗauka kamar Eh.
mutum yana cikin amincin yana tare da su shine shine abin tausayin malam Mm.
duk wanda zai zo yana nuna maka walwala yana ga yana yi da kai kana ga ji yana ga kai nasa ne yana sake maka fuska yana kaza zaka saki jiki da shi malam Na'am.
watakila ma ka bude wani abu na sirrin ka gaya masa amma abun tausayi yana jikin wanda suka fi kowa kiyayya gare ka fada yake da kai na fitar hankali Mm.
ya ka yake yi cin mutuncin ka yake yi hantar ka yake yi Allah ka raba mu da irin wannan makiya idan akwai su Allah ka bayyana mana su An suma.
yana da kyau mutum ya gane waye mai son sa waye mai kinsa Na'am.
waye mai son sa dan Allah waye wanda kuma baya son sa Na'am.
yace wallahi da sun gani da ba su isa su gaya mun komai ba manzo Allah ya matsa kusa da su yace ya ku yan uwan aladu Na'am.
ikhwanul qiradata wal khanazir ya ku yan uwan birrika kai al qirada ya ku yan uwan birai Na'am.
Allah bai wulakanta ku ba Allah bai saukar muku da bala'insa ba sai suka ce ya kai muhammadu ai kai fa ba jahili ba ne Na'am.
kai ba jahili ba ne ma kunta jahulan annabi ya ce a je a kewaye su Mm.
aka je aka kewaye garin nasu gaba daya sai da aka yi kwana ashirin da biyar banu ƙuraiza annabi ya sa an kewaye su kwana nawa Ashirin da biyu.
hamsin wa ishirin na man Mm.
ko laila har sai da suka gigita suka galabaita wa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa musu tsoro a cikin zukatansu Na'am.
bayan annabi ya ga an yi kwana 25 din nan sai ya kira su ya ce to ku yadda ku hau kan hukuncin da zan yi muku a kyale ku
Na'am.
banu ƙuraiza suka yi delegatin suka zaɓi wani suka ce ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama don su tattauna a samu mafita fa ba'ata banu quraizata ila rasul sallallahu alaihi sallama sai suka aika masa cewa ani ba'at ilaina abalu baba ibn al-munzir Mm.
ya rasulullah ka turo mana abu lubaba ibn al-munzir Na'am.
su suka ce a tura musu na'am To, Malam za mu dan kuma sashinmu na tallace-tallace domin karɓar sakonni.
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى
alhamdulillah alhamdulillah barkamu da dawa daga sashinmu na karɓar tallace-tallace kafin mu tafi ko muna tattauna ne akan abin da ya shafi matsala ta ƙabilar banu ƙuraiza irin saba alkawarin da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin in koma zuwa ga malam masu raro za ku iya kiran mu a nambar waya sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar za a iya turo mana da sakon text message na akan lambar waya sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar malam ana mana bayani mutanen banu kuriza sun zaɓi abu lubaba domin ya zamanto shine wanda bai shiga tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun san abin da ya faru a gaba ba wato a- sun ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura musu abu lubaba su nemi shawararsa ne na'am
a gane tunda shi yana tare da musulmi um, kuma yana tare da annabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa kiran nasu ya tura musu abu lubaba ibn al-munzir shi saboda ah, dan uwa ne na bani amr ibn auf su kuma suna kawance da ah, al-aus sun je ne don su nemi shawararsa ko ya je gurinsu don su nemi shawararsa na'am annabi ya tura musu shi um, yayin da suka ga ya taho ya zo wato sai aka samu manya daga cikin banu ƙwaraiza um, suka suka yi masa hikima aka hada masa mata na'am aka tara masa ƙananan yara Mm.
duk suka je suka fashe masa da kuka suka fashe masa da kuka
don ya tausaya musu
don ya tausaya musu to annabi kuma ya ce ku tunda mun yi alkawari da ku ku- ku- kuka karya alkawarin nan to ga hukuncin da za a yi muku to su ba su san me hukuncin da annabi zai musu ba, amma suna tsoron hukuncin Na'am.
shi abu lubaba ya san hukuncin kuma ba a yi masa izini ya faɗi hukuncin ba Mm.
ina so ka gane nan gurin shine wajahin kuskuren da shi abu lubaba zai yi Na'am.
ya san hukuncin annabi yanke musu annabi bai ba shi dama ya je ya gaya musu ba an ce dai kawai ya je Mm.
amma ya gaya musu kunci ba a ba shi dama ba sai suka ce da shi ya kai abalu baba atan atara annan zila ala hukumi rasulillah ayo ala hukumi muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
kana ba mu shawara kana ga mu yarda mu karbi hukuncin da annabin nan zai mana Na'am.
muhammadu Sallallahu alaihi wasallam.
ya ce kwarai kuwa to anan sai ya fasa zancen Mm.
bai fito da bakinsa ya gaya musu ba sai ya nuna musu da wuya da hannunsa ya ce ku karba ya nuna alamar yanka ku zai yi gaba daya
Mm.
abu lubaba ya je faɗa abin da annabi bai ce ya faɗa ba shi manzo Allah yana da ga'ida kullum idan zance yana so a faɗe shi yana gaya musu a faɗa Mm.
idan baya so kuma yana bayan sa a cikin sirri so duk wanda ya je ya da wani sirri nasa wanda bai bada izini a faɗa ba to gaskiya fa yana shiga cikin damuwa ba kaɗan ba Na'am.
wannan kuma shine tarbiyyar da ya kamata a yi wa mutane su zamanto masu kula da kiyaye sirri abu lubaba ya ce tun da na yi gaya musu wannan tun da na nuna musu wannan alama wallahi ji nake yi wato subhanallah diga-digai na kamar ba za su iya ɗauka na ba Na'am.
kawai na riga na san cewa anni kuntullaha wa rasulahu na ha'inci Allah na ha'inci manzon Allah kawai saboda na faɗi abin da bai kamata in faɗa ba Abu Lubaba ya tashi bai je wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da ya dawo saboda ya yi kuskure kawai sai ya wuce masallaci ya samu amudi daga cikin amudai na masallaci filas na masallaci ya ce la abrahu makani hada hatta ya tuba Allahu alayya mimma sana'at na
ba zan bar wannan wuri ba ya dauki igiya ya daure kansa dan ya nuna cewa shi mai laifi ne yace ba zan bar wannan wuri ba har sai Allah ya yafe min da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na yi wa Allah alkawari babu ne babu zuwa bani gurin banu ƙuraiza har abada ya ce kuma ina ganin bai kamata ma a ganni a garin da na ha'inci Allah na ha'inci annabi ba ka ji imani malam na
laifi fa yayi bai- ba wanda ya ce mai kayi laifi bai ma je wurin da za a yi mai hukuncin laifin ba da kansa kawai ya dawo ya ce shi wannan abin ya san bai kyauta ba ya kasa zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya je daure kansa da kansa a jikin amudin masallaci ya ce kuma yana shaida mutane babu shi ba barin wannan gurin sai in Allah ya saukar da cewa ya yafe masa amma in baka ba sai dai ya mutu a wurin kuma malam na ga yaudararsa suka yi ai, har ya gaya musu
ko ma me ya karam kallah shi sahabi ne yes
ka fahimce ni na
shi sahabi ne ya kamata a yi misali watakila ka iya cewa ya kiyaye Mm.
shi shi abin da yake ganin matsayinsa a wajen annabi bai kamata shi ne zai zo ya fasa wani sirri da annabi bai fada ba
na
ka san cewa malam a kansa ne Allah ya saukar da wannan aya cikin suratul anfal aya ta 27 ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya kun da ku imani kada ku ku ha'inci Allah da manzon Allah ku ha'inci amanar ku kuna sane a kansa Allah ya saukar da wannan aya ta suratul anfal shi da kansa Allah ya yarda cewa wato abin da ya ya ci amana amma ina so ka lura da imanin abu lubaba da nuna damuwarsa akan ya saba Allah to malamai suke cewa haka ake son mumini malam na haka ake son mumini idan ya saba wa Allah ya nuna cewa lalle ya saba wa Allah haka ake son mai imani Mm.
idan ya shiga hurumin ubangiji ya ji tsoron Allah ya ji zuciyarsa na raurawa na kadawa na
saboda ya taba janibin Allah ana cikin wannan yanayi labari ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga fa abin da Abu Lubaba yi sai annabi ya ce kaji kaji lamarin manzon Allah ya ce amma innahu law ja'ani amma innahu law kana ja'ani lastaghfartu la ni ko da Abu Lubaba ya zo min ya min bayanin abin da ya faru ni ko da na neman masa gafara a wajen Allah shi fa can Abu Lubaba yana can yana daure kansa ya tamke kansa yana ya shiga uku wayyo Allah Allah ya fi masa annabi ya ce da ya ƙara sauri na ni ko da na neman masa gafara wannan yake nuna ya kamata shugaba ya zama mai tausayi na
shugaban al'umma ya kamata ya zama mai tausayi ba wanda mutane suna cikin azaba ko mutum ya shiga cikin damuwa ya da jefa cikin damuwa bai zai yaye masa ba duk wanda yake shugabantar mutane ya kamata a ji akwai wannan ruhi na tausayin mutane a tattare da shi wanda ku ba shi da tausayi to za a sha wahala a hannunsa matuƙa wallahi yace fa amma iz qad fa'ala ma fa'al to amma tunda Abu Lubaba ya aikata abin da ya aikata fama ana billazi ni ba ni ne da utliquhu min makanihi hatta tuba Allah alai ni ba ni zan je in kwance shi daga wurin da yake ba sai Allah ya fi masa tunda dai ya je ya dauki igiya Mm.
ya tamke kansa da kansa to shikenan ni kam zan jira sai in Allah ya yafe masa aje a sake shi na
ibn jarir tabari ya kawo wannan kisa a cikin tafsirinsa Allah ya masa rahama ibn ishaq yake cewa فحدثني يزيد بن عبد الله ابن قصيد yazid bin abdullahi bin kusaid yake ce da ni a dab da asubahi Allah ya saukar da tubar karban tubar abu lubaba ga annabi sallallahu alaihi wa sallama dab da asuba yana ɗakin ummi salama sai ummi salama ta ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-sahari wa huwa yadhaku daidai lokacin dab da asubahi sai na ji annabi yana ta dariya na sai ta ce mimma tadhaku ya rasulullah adhaka Allah sinnak me yasa kake dariya ya manzon Allah Allah ya sa bakinka ko haƙorinka ya yi ta dariya ma'ana irin fatan alheri gare shi sai annabi ya ce da ita yana cikin farin ciki da walwala saboda ɗan uwansa ya samu waraka sai ya ce da ita tiba ala abilu baba tiba ala abilu baba ma'ana an karɓi tuban abilu baba Allah ya sanar da ni cewa abilu baba an yafe masa kuskuren da ya yi ya Allah ka yafe mana ya Allah ka yafe mana
wannan mutane malam sun rabota mutum ya laifi tun a duniya san an yafe mai Allahu akbar to wannan malam shine sakon da muke so mu isar Allah ma albarka ka isar da sakon daman so muke mutane su san cewa sahabban annabi sun rabauta wannan shine karatun ko anan muka yi baci ya kaga mazancan so muke al'umma su san darajar sahabbai duk wannan bayanin da muke karshen karatun dire wasu shine mutane san lalle sun rabauta to kai gashi ka gamsu ka fahimta sun rabauta Allah ya ba mu dace da dacewarsu Amin summa amin.
annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya buga mana misali a nan na kauna a matsayinsa na shugaba kana jina malam yanzu ka kwatanta wannan da irin abin da ake wa mutane a yau azabtar da mutane da ake a bangarori da dama mutum ya zama shine shugaban al'umma a bangare kaza burinsa kawai ya ji mutane suna cikin wayo Allah sun shiga uku kuma ko waiwaye ba zai yi ba yanzu ka duba ma'aikatanmu mutum sai ya zo shi fa cewa aka yi ma'aikaci ne na hanya ko ma'aikaci ne ko jami'in tsaro ko mai uniform ko mara uniform ya yi kokari ya samar da zaman lafiya a cikin tafiye-tafiyen mutane da hawa- ababen hawansu su cewa ake ku rinka koya mutane kaza kuskure ne ku gyara kaza kuskure ne ku gyara yanzu masu kula da hanya sai su je su makale a wani lungu su kawai so suke su kama mai laifi a ce sun kama ko masu kula da hanya duka jami'ai da suke kula da harkar hanya burinsu ba wai su ga laifi su gyara maka ba da yawa daga cikinsu fa burinsu ka yi laifin su kama ka a ci zarafinka a wulakanta ka a sa ka ba da kuɗi wanda wannan ba ita ce tarbiyya mai kyau ba tarbiyya mai kyau a nuna wa mutane su gyara wane wane baka daura bel ba tsaya ka daura yi fakin me ya faru nan kai da daura bel ɗinka je ka Allah kiyaye hanya shikenan ba wai ina burin na kama ka kurin dan baka daura bel in maka tare dubu goma ko in maka wani abu makamancin wannan a'a ya wuce danja bai kamata ba amma sai a ɗauki itace a rafke masa gilas ɗinsa ko a fasa masa idan motarsa abun wajen dubu ashirin dubu kaza a'a a tsayar da shi a ganin jami'an tsaron kaɗai bai su yi magana ba ma shi ma kansa wata doka ce malam duk garin nan duk wanda ya zagaya ya je danja ya ga jami'an tsaro ko ɗaya ko biyu yana ganin sa to sai ya shiga tetayensa ya san an ajiye wannan ne don ya kula da doka da oda to amma da reverse is the case abinda ake so ka yi laifin a kama ka a ci zarafinka a karɓi kuɗi a wajen ka ya takura ya sa sai an ba da kuɗi kuɗin da shi bai zai amfana da naira ɗaya a ciki ba burinsa kawai ya jefa ɗan uwansa cikin wahala wani kuma ka roƙe shi Allah annabi kai masa duk magiyar da zaka yi kai kuskure ba zaka kara ba wallahi sai na kai ka office wallahi Wallahi sai na kai ka Allah nake ba.
office. bai san Allah to ka duba fa annabi kwana yayi yana addu'a wa Abu Lubaba yayi kuskure fa kuskuren da ya je ya daure kansa a masallaci yace shi ba zai saki kansa ba sai Allah ya yafe masa da annabi annabi ya tashi daidai lokacin sallah asuba lokacin sallah an ga yana dariya shi shi kadai a gidansa me ya rasulullahi ummu salama take tambayar su yace ai ai an yafe wa ai Abu Lubaba ne ai Na.
yana jin daɗi saboda an yafe wa ɗan uwansa
shikenan in musamman ta ce in mata bishara ya rasulallah annabi ya ce kwarai ko in kina so ke mai bishara ta tashi a bakin kofar ɗakinta kafin a saukar da hijabi a lokacin ta ce ya abalu baba afshir faqad taballahu alaik albishirinka Allah ya yafe maka malam mutane suka tashi da gudun sabai aka je dan a kwance shi abu lubaba ya ce kai kai kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya la wallah hatta ya kuna sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yuzliquni bi yadihi ku kyale ni ba wanda zan yi taba ni annabi nake so ya zo kwance ni da hannunsa dan samu garanti da manzo Allah ya zo wuce ya fito zai wuce sallah da asuba ya gan shi a daure ya yi dariya ya je sa hannu ya kwance shi haka ga yadda abu lubaba yake san annabi yake kaunar annabi ya ji daɗin wannan abin da annabi to wai yau a ce wai shugabanka ne kayi laifi shi ya je ya kwanto ka anya musulmi muna muna aiki ko da karanta wanda shari'a ta ce wanda wannan shugaban shi zai sa a ta daure ka duk wanda ku kama shi ku daure mana shi duk wanda ku kar ku daga musu kafa ai musu kaza a to abin da ake so kenan buri kenan kuma inda aka ci gaba ba haka ake ba wallahi kullum mutanen ku na yadda mutane mu suna da taurin kai suna da kin bin doka da oda na'am akwai mai taurin kai da kin bin doka da oda za a dabbaka masa amma akwai bako akwai wanda bai sani ba akwai wanda kuskure wallahi malam wanda cijo yake ga babban mutum ne malam lokacin da ake kafa gyargyar din nan a gari lokacin da yan tax force din nan ake harkar wato tsare gyargyar a cikin gari din nan da ake dogon layi wallahi malam sojoji ne suke checkpoint a cikin gari kai ka sani babban mutum ne ya gaya mai cewa wallahi malam wata rana na taho kawai da mota ta na yi kan sojojin nan ina tuka mota ana tsaye da ni wani sana tsaye da ni sai da na je na make drum din su tukunna aka yi kukin din bindiga raka raka raka na ga an yi kaina sai na dawo cikin hayyaci na wani soja ya zo ya tsaya kawai sai dai na ga soja a gabana da bindiga za su harbe ni a lokacin da ake harkar boko haram din nan ya ce kana da hankali kuwa why are park you are stupid you are dattijo mai kuɗi babban alaji ya ce ka san me ya same ni a lokacin ya ce wallahi larura ce ta gida tunani ne kawai ban san ina nake ba ni nake tuka motar wallahi ya ce ba wanda na gani sai da na da kidiran ɗinsu da wannan buhunan nasu na ture shi da motata na fasa idan motata sai nan ma na tunanci ai a shefa driving nake yace gaba daya wata larura ce a gida ta abda ta shafi iyali nake tunani na ce wala ban gansu ba yace sai na duba sojan nan ce kai ɗana ya hakuri yana kada mun bindiga ina cewa ɗana ya hakuri wallahi ban gan ku ba shi da kansa sojan ya san cewa wannan mutumin yana cikin damuwa yana cikin larura ne ya ce baba Allah kiyaye ya ce ka kyale ni ka bari ni na san me nake ce ku yi haƙuri da Allah saboda bai tare da ta faɗa ba bai da komai ba ashe yana iya faruwa mutum ka ganshi a hanya ya zo ya karya maka doka wallahi dan jatta bayar bai gani ba ba da abinci a gidansa ko iyalinsa ba ta da lafiya ko ai komai babansa ya mutu ko yana dauke da mara lafiya ko wata larura ko matarsa ta tayar mai da hankali abubuwa ga sunan mana amma ba a ba wa mutane uzuri akan wasu abubuwa da burin shine kawai a kama mutum ne a azabtar da shi ku yi hakuri muna magana ne akan tausayi muna magana ne akan jin kai wani zai ga cewa gashi gashi amma dole kowane aiki da ka sani akwai tausayi akwai jin kai a cikin sa ba a ce kan abu doka ba abu doka abu oda amma dai mutum musamman mai sallah ya kamata akwai wato nau'i na tausayawa da jin kai a cikin zuciyarsa ko ya
duba da yanayin lokaci malam bari mu yi kokarin ko amsa sako ɗaya ne karanta sako ɗaya da an soya ɗaya a sako so kafin ai sakon dai wannan dai shine abu na ƙarshe da da za mu tsaya akan shi wannan abu lubaba aka yi mai murna cewa an Allah ya yafe masa sannan sai da ya kwana shida a cikin wannan yanayi matarsa ce ma take zuwa duk lokacin sallah ta kwance shi Allah ya saukar da aya akan akan tubansa wa akharuna atarafu bi dhunubi bihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an sallallahu an yatuba alaihim inna Allah ghafurur rahim Allah jigan Abu Lubaba Allah ubangiji ya fi mana ya fi masa gaba daya insha Allah wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam alhamdulillah da muke magana
ina magana ne da Ahmad Azu daga Basra na mal Ahmad sai ka yi saboda yanayin lokaci ina malam fatan alkhairi kuma ina fatan Allah ne da shi guda lafiya na'am
sannan kuma da Allah yana da ɗan tambaya guda ɗaya.
Da sauri na.
mutum nan in yana sallah to zai iya boye kabbara sai ya yi ta a zuci ko kuma dole sai ya fito da ita fili na zai fito da Na gode, a zai tashi fito da lafiya.
ita fili abinda shari'a ta ce zai fito da ita fili na eh To- ba wai zai yi ta asirrance ba ne na to malam sako na ƙarshe yana cewa wata baiwa Allah ta ce malam mijinta baya fita yana fita daga gida tun karfe takwas ba zai dawo ba sai sha ɗaya na dare kuma babu abin da yake haɗa su ba murmushi ba far'a ba komai sai e a a to hakan ya sa ta shiga cikin kunci har ta fara irin me- chat message din nan marasa kyau da wasu mazan daban a waje Alhamdulillah.
ta ce to wata irin nasiha za a yi wa wai mazajen Alhamdulillah. maza ya kamata su ji tsoron Allah kar su zamanto sababin kangarar da iyalinsu a kansu yanzu wannan kaga saboda baya kula ta ta fara neman wato solution a waje na tana yin alaka da wasu ba wannan ba kaga anan gurin laifin mijin ne Yeah.
duk da ita ma tana laifi ke ki ji tsoron Allah ki daina alaka da wani kada shi yayi laifi ke ma ki zo ki kare yin laifi abin da ke ba daidai bane kuma wannan a bata lambar waya ta bugo dan a bata shawarwari masu yawa da su taimaka mata a rayuwarta Yeah.
kuma ka tuna min wani sati idan mun zo za mu yi bayani akan waɗannan tunda naga ana ta kawo mana farmaki Yeah.
cewa lokaci yayi Yeah.
sai mu yi bayani ka sa mana cikin tambayar da za mu yi bayani shawarwari ga su mazaje da suke irin wannan ɗabi'ar shawarwari ga kuma su mata da suke fada cikin wannan hali subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa'alaikun salam malam Allah ya saka da alkhairi masu sauraro mun riga mun cinye lokacinmu a madadin Dr. Abdallah tare da shugaban shirye-shirye Asma'u Sadiq da shugaban tashar Ahmad Garzali Yakubu Nafisa Isa Adam ta sada ni da ku ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Yulu nake cewa sai wani satin.
والقدس تهتف للداعين آمينا المسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله